بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake dawowa turmi na shida cikin jiran giyar dauran mu daga littafin Gizaul Albab min Lubabil Adab daga nan garin Funtuwa a jihar Katsina. A wannan safiya ta Lahadi 17 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1444 wanda ya dace da lissafin goma ga watan 11 ga watan Disamba ko shekara ta 2012. Da nawa ne? Da 25. Wallahu musta'an. malam yace fadlu babun fi faslun fil haya wato faslin da ke magana akan al haya kunya mun fara magana akan wannan fasali sai lokaci ya kure mana dan haka zamu tashi kai da malam yake cewa wa awrada al imam abdul karim ibn hawazin radiyallahu anhu fi risalatihi qala abdul karim ibn hawazin al qurashi an naysaburi an fi sanin shi da suna abul qasim al qushayi abul qasim al-qushairi ya rasu a shekara ta 465 malami ne daga cikin malaman sufiya mashahuri akwai littafin shi shahararre sunan shi ar-risalatul qushairiyya ana buga ta a cikin mujalladi biyu al-imam ibn taymiya rahimahullah littafin shi ne suna al-istiqama na ibn taymiya yayi martani mai tsayi akan maganganu da dama da ya dauko daga wannan littafi na abul qasim al-kushairi wanda a cikinsa akwai zamiya ko akwai wuce makaɗi da rawa ko akwai ƙarin lamba irin abin da aka sani ne daga sufaye Allah ya gafarta mishi to wannan malami babban malami ne ba shafi'i kuma sufi ne kamar da muka ambata shine yake faɗa a cikin risalar tashi al-kushairiya yake cewa fi ba'dil kutubi yaqulu Allah ta'ala a cikin wasu littafai irin nada Allah yana cewa ma ansafani abdi ya da'uni fa astahayi an aruddahu wa ya asini wa la yastahayi min Allah ya ce bawa na baya mana adalci bawa ya roƙe ni ni ina jin kunyar na hana shi amma kuma shi bai jin kunyar yayi min sabo ya saba wa dokata yayi shirka yayi fasikanci ya zalunci kansa yayi wasa da wajibobi yayi ƙarya yayi zalunci yayi kaza yayi kaza wannan an danganta shi zuwa ga Allah kamar hadisi ne kudisi kenan sai dai gaskiya bai inganta ba asalin wanda ya rawaito hadisin ko wanda ya kawo shi shine Ibn Abil Ibn Jawzi a cikin tafin Kitabul Manthur da Ibn Abid Dunya shi ma ya kawo shi haka nan Al-Mawardi a cikin Adabud Dini wad Dunya duk sun kawo wannan magana sai dai bata inganta ba da yake ma'anarta tabbatacciya ce kuma ya tabbata a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin sunan Abi Dawuda Nabi yana cewa Allah yana jin kunyan bawan shi ya daga hannu ya roke shi ya bar shi ya ki amsa mai Allah yana jin kunya yana daga cikin sufofin Allah a kunya din kamar yadda a cikin hadisin Abu Dawud har ila yau cewa inna Allah hayyun sittirun daga cikin sufofin Allah akwai kunya da kuma rufin asiri da yake mabawa wannan sufofi za a tabbatar su ga Allah ga yadda Allah ya ambace su kuma Allah ya ambace su ba tare da tawili ko ban ɗaya ma'anarsu ba kuma tare da kamanta su da na bayi ba almuhimmu yana daga cikin katubar da bawa yake shine shi bai jin kunya yayi sabo kuma yana so ya dinga roƙon Allah Allah ya amsa mishi dama kuma Allah yayi alƙawarin in an roƙa zai bayar din wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku ni da kaina kuma haka ne duk addu'ar da bawa yayi Allah yana karba sai dai ba dole bane ka ganta a yadda kake tsammani ko a san da kake tsammani ko yadda kake so wani karbawan yana iya zama an karba maka yadda kace wani kuma Allah zai karba maka da abin da yafi wannan falala wani kuma Allah zai taskace maka wannan falalar sai a alkiyama ka roki wani abu a duniya amma Allah cikin ikon sa da iyawarsa da ilimin sa da hikimar sa ya san cewa in ya baka wannan abun a duniya lalacewa zakai kuma bai san ka lalace to sai ya aje maka sai a lahira Allah yana amsa addu'a bayinsa har ma waɗanda ba mu'minai ba har kafirai idan suka yi addu'a da tsarkin zuciya a lokacin sun shiga cikin kunci to Allah yana karbawa kamar da Allah ya bada labari a wurare daban-daban malam yake cewa wa an Muhammad ibn Abdul Malik qala sami'tu dhannun al-misri akwai dhannun al-misri wani sufi ne shi ma rahimahullahu yaqulu yana cewa al-haya'u wujud al-haibati fil qalbi ma'a wahshati ma sabaqa minka ila rabbika yace shine ka dinga jin kwarjinin Allah a zuciyarka sannan kuma kana jin damuwa game da abin da ka riga ka gabatar na laifuka wa Allah ubangijinka qila al-haya'u ala wujuhin kunya iri iri ce akwai haya'ul khiyana kunya da mutum yake ji saboda yayi wani abu da bai kyauta ba yayi wani laifi ka adama alaihi salam kamar da aka ce annabi adam wanda da yake kissa ce isra'iliya bayan abin da ya faru da shi shi da hawwa'u alaihi salam sai ya dinga jin kunya Allah yana jin kunya yana jin nauyi to yana jin kunya ne da nauyi saboda saban da yayi Allah ya kara masa aminci kila lahu an ce da shi a firaran minna kalala aka ce wai ya ƙi zuwa wurin Allah ya yi zaman shi bai so su haɗu da Allah sai aka tambaye shi kana baka son kana nesa da Allah ne ya ce a'a bal haya'an minka ya Allah ina jin kunya abin da nayi wa haya'ut taqsir kawai mu ce wancan shine nau'i na daya nau'i na biyu shine kunya ta jin gazawa kal mala'ikati yaquluna ma abadnaka haqqa ibadatika mala'iku suna cewa Allah kullum ya Allah mu mun san cewa ban bauta maka iya yanda ya cancanta ba mun gaza mun samu taqsiri na uku ita ce wa haya'u al-ijlal kunya ta girmamawa ka Israfil alaihi salam tasarbala bi jananihi haya'a min Allah ta'ala da kuma kaman Israfil mala'ikan da aka ce shine mala'ikan busa kaho kenan ko da yake wannan tasmiyar ta zo ne kawai a wuri ɗaya tabbatar da sunan shi cewa israfilu ya zo a cikin littafin al'ahadisu tiwal na na tabarani kuma hadisi ne mai rauni kwarai kamar da ibn hajjin yake fada a cikin littafin shi al-matalibul aliya fi a tarafil masanidin ashara ya tabbatar da rauninsa ta haka bai tabbata sunan wannan mala'ika a sarafilu a cikin nassi ingantacce ba mala'iku da dama sunayensu ba su zo a cikin nusus tabbatattu wanda suka zo kaɗan ne kamar jibril mika'il malakul maut kaga shi ma kamar azra'il shi ma ya zo ne a hadisai da ba su tabbata ba kamar kuma munkar wa nakir shi ma ya zo a cikin hadisin al-imam abu dawud da tirmidhi da baihaqi a cikin sha'abul iman sai kuma irin ba su da yawa ne ana koyarwa islamiyya ake yin shi wannan tun da can ko ko hanyar da islamiyya ba san me silba tsayin islamiyya yanzu ba a ce asma'ul mala'ika wanda ake wanda ake faɗa bi tafsir wallahu alam to dai ga dai manyan malamai nan za su gyara ina bata to aka ce israfil israfil ya ya lullube kan shi da fukafukan shi saboda ya jin kunya Allah na hudu shine haya'ul karam haka ne ko kunya ta, ta girmamawa kan nabi sallallahu alaihi wasallam istahaya mai ummati an yaqula ukhruju fa qala Allah subhanahu wa la musta'nisina li hadith shine tukuntan da yazu da Allah yake cewa allazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yudana ila ta'am jana lakum ila ta'amin ghayr nadirina arahu walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith ko karshen aya Allah ya ce kar ku dinga shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai in an kiran ku akai karka je ka shiga gidan manzo sallallahu alaihi wasallam in ma an kira ku to ya zama an kira ku ga bisa manufar da aka kira ku ita ku zo yi kamar an kira ku walima ku zo ku ci abinci da zaran an ci abincin to kowa ya tashi ya fita wala musta'anisin li hadisin kar ku kirkiri sabuwar fira to annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kunyan ku yana cutuwa kuma yana jin kunya amma shi Allah bai jin kunyan yi muku wazi fayastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq Allah ya ce shi baya jin kunya muku wa'azi na gaskiya to wannan karamci ne irin shi ne wancan da sayyidina Abdullahi dan Umar shi ma yayi karamci kau da kai kan nabi sallallahu alaihi wasallam yastahi min ummati an yaqula ukhruju kai ce a tashi fita fa qala Allah wala musali sal hadisi nabiyar wa haya'u khashya kunya ta jin tsoro ka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu hina sa'ala al-miqdada hatta sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an hukumin mazi ya zo a cikin mashahurin riwaya cewa sidna ali ya umarci miqdad ibn al-aswad yaje tambaya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin mazi ya je tambaye shi kuma ya bada amsa cewa a daure al'aura a wanke inda ya taba to kuma ya zo a wata riwaya cewa sayyidina ali da kanshi yayi tambayar nan kuma ya sake sa wani ma ya mai tambayar shine ibnu abbas ya tabbata da haka malamai suka hada suka ce to ya taba tambaya da kanshi wata rana kuma abin ya sake faruwa yana neman ƙarin fatawa to shine sai ya ji kunya kuma ya sake zuwa ya tambaya da kanshi to wata rana kuma sai sake buƙatuwa zuwa ga ƙarin bayani sai kuma sai ya ji kunyan kuma wancan na farkon da ya roƙa sai ya nemi wani kuma shi ma da bai ya tambayar masa kaga ya hada da ƙoƙarin fahimta addini kunya bata hana shi fahimta addini ba da kuma kawaici da sanin darajar na gaba da shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya rike shi a gidansa ya mai tarbiyya a hannun shi ya girma kuma ya dauki ya ba shi kaga wannan mutumin dole akwai kunya tsakanin ka da shi ba komai ne zaka yi sakin jiki ku yi magana da shi ido da ido keke da keke ba zaka sai yake jin wannan kunyar zaka kunyar sirkai a karamci ne daraja ne mutunci ne sanin ya kamata irin wannan galatsin da mutane suke masirkai yanzu mahaifin mataka ka dinga mashi galatsi ko mahaifiyar mijinki ki dinga jin kamar ke sa'ata ce wannan ba tarbiya ce mai kyau ba abin kwarai bane kuma ke ma ki jira ke ma aikin haifa ko sai ki jira ki gani ke wata halatta sai ta miki haka an take dace in kin isa kira ba kin ga ai abu ya lalace matar danki ta miki haka ai bala'i ya ya sauka kenan kamata ya kawai ki hade rai kawai ki mutu fa badal ardi khairun min zahiriha Allah ya kyauta sai yace a limakani fatimata radiyallahu anha minhu wa na shida wa haya'u istihqarin da kunya wanda mutum yana jin bai isa bane yana jin kankanci a jikinsa ka Musa alaihi salam izqala innahu la ta'rudu alayya qalbi alhaja fa astahi an as'alaka ya rab anan Musa yake cewa Allah madaukin sarki wani lokaci nakan ji wata bukata a zuciyata amma in ji kunyar roƙonka ya Allah sai Allah ya ce mashi salli hatta milha ajinika wa ilfa shatika ka roƙe ni hatta gishirin miyarka haka ji kunyar roƙona hatta karmani ko ciyawa wadda dabba ka ta cika ka ji kunyar roƙona na bakwai akwai kuma wahaya'ul in'am kunya saboda an maka baiwa ta ishe ka an yi ma an ƙara yi ma sai ka ji kunya huwa ya urabbi afwan kunya da Allah yake ji na baiwar da yama halittunsa ko huwa haya'ur rabbi ta'ala a ji kunya Allah madaukakin sarki ya fawo ila al'abdi kitaban maktuman ba'da ma abara ala sirat fa idza fihi fa'alta ma fa'alta wa qad istahayaitu an udhira alayka fadhhab fa inni qad ghafartu laka da yake shi ma wannan lafazin bai tabbata ba amma abin da ya tabbata a hadisi jiya malama ya mana isharar zuwa gare shi cewa Allah zai yi magana da kowa ba tare da tarjuman ba ba tare da mai fassara ko tafinta ba wato haka daya tsaron kiyama waɗanda Allah ya nufin ya gafarta musu ya musu rahama Allah ka samu cikin su to Allah zai sa ai ta kiran mutane ɗai yana ganawa da su daga shi sai su sai an nuna mutum kamar da suke cikin sai musulmi sai an nuna mutum wato samfoti na laifuffukan ka da zanubanka da ka tobaraka da zalunta da kaiwa kanka da amana da ka ciwa kanka annabi ya ce har ma sai mutum ya cire rai daga anya zai tsira kuwa wani ma kawai zai fara tunanin bari ya tashi kawai tafi wuta da kanshi sai Allah ya ce a zauna tukuna ai ba a gama ba wannan laifukan da kai duka ka tabbatar ka yi su ba wa bai da bakin yin ƙarya ko musu ko jayayya ce ya Allah na tabbatar nayi sai Allah ya ce to shikenan dama a duniya ma da kake yi na rufa maka asiri ba wanda ya san kana yi to yanzu ma tashi ka tafi wuce ka tafi aljanna shi sa ko ne cikin tabi'ai Abu Tamima da aka tambaye shi aka ce me ni'imar da ka yaba mata a rayuwarka yace ni'ima ce guda biyu da na wayi gari a cikin ta ni'ima ta farko na da Allah ya rufa min asiri akan su ba wanda ya sani ballantana ya aibata ni ni'ima ta biyu kuma Allah ya sa bayansa suna kaunata duk da aiki na bai kai su kaunace ni ba shi na rasa suna tayabo na suna cewa ni mutumin kirki ne ba san irin ka tobarar da nake ba akwai wani malamin mu malam Muhammadu Aliyu principal din High Islam wasu ku sun san shi Allah ya saka mai da alkhairi yana yin wata kwatanci sai ya ce ku kaddara da muke zaune anan a ce zunubi yana yin wari ce kowa zunubin shi za a ji warin shi a jikin shi ce da wurin nan ba zai zaune ba saboda warin zunuban mu a gun shi na taba jin wannan hikimar kuma nakan yi tunani sosai akan ta to da haka kai kokari ka bar zalubin ka tuba kar ka zama wato kana ta'amanu min makarilla kace a to shikenan tunda za a samu yadda za a wuce ai ba matsala a a akwai matsala ka tuba waye sanar shi ku kana cikin wanda Allah zai wannan alfarma kai dai kamar da annabi yake cewa saddidu wa qarib toshe ka barna kuma a kusanci kofar alkhairi in ka samu kanka a cikin katobara ko shedan ya jaka ko sun zuciya ya jaka sai kai maza ka dawo cikin ayyukan ka tuba innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun sai kai maza ka fadaka ka dawo cikin ayyukan ka sai ka tuba ka nemi gafara Allah ka yi nadama ka yi istighfari ka yi sadaka ka aikata ayyukan alkhairi innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at Allah ya gafarta mana malam ya ci gaba da cewa a to abin da yake cewa nan shine yake cewa yadfa'u ila al-abd kitaban makhtuman ba'da ma abara ala sirat za a mika ma bawa littafin shi an riga an an yi signing akai cewa duka waɗannan ayyukan an yi verifying cewa ayyukan sani fa idza fihi a ciki zai ga cewa fa'alta ma fa'alta kayi iyaka tubarar da kai wa qad istahayaitu an udhira alayka amma na ji kunya ji Allah cewa in bayyana wannan lifukan naka fadhhab amma ka tafi fa inni qad gafartu laka na yafi maka Allah ka gafarta mana kamar da muka ambata yana daga cikin sufofin Allah al-hayy mai jin kunya qala ash-sha'iru mawaki yake cewa wannan wakar ana da sabani akan wakar waye wasu na dangata ta zuwa ga abu tammam wani babban mawaki cikin mawakin mawakan zamanin abbasiya wasu kuma kamar yadda ya shahara kamar yadda yake cikin bahatatul majalis na ibnu abdulbar ya danganta shi zuwa ga abu tammam wasu kuma suna danganta wannan waka zuwa ga imamu shafi'i muhammad ibnu idris shafi'i rahmatullahi alaihi abin da yake fada iza lam takhsha aqibatan layali wa lam tastahi fasna ma tasha'u ya'ishu al-mar'u mastahya bi khairin ويبقى العود ما بقي اللحاء وما وما في أن يعيش المرء خير إذا ما الوجه فارقه الحياة akwai wani baiti da yake sama kafin wannan amma ban iya tana shi gaskiya inda tana shi zan gaya muku iza lam takhsha aqibatal layali idan baka jin tsoron abinda yau da gobe ta haifar walam tastahi baka jin kunya mawaƙin yake cewa fasna ma ta sha'u sai ka je ka abinda ka ga dama wanda bai jin kunya shine yake abinda ya ga dama amma duk mai jin kunya akwai abinda yana so yayi bai iyawa ya ishul mar'u haya bi khair matukar mutum yana rayuwa cikin kunya to zai rayu cikin alkhairi wa yabqal udu ma baqiya lihau kamar yadda sanda take take dawwama da karfinta matukar bawon jikinta ba a cire shi ba shine alliha bawon jikin itace in ba a cire ba zai ci gaba tabbata da kin ganin sa wama fi an ya'isha almar'u khairun yace babu wani sauran alkhairi a cikin rayuwar mutum idza mal wajhu faraqahu alhaya'u idan babu kunya a fuskar sa sai daga cikin bala'in da muke rayuwa a cikin yanzu shine yaki da ake yi da kunya da kokarin sai an bi duk wata hanya a cire wa dan adam kunya musamman yaya mata ai ta ziga su da wasu abin nan wasu wasu tsare-tsare da tunane-tunane da wasu mustalahat feminism yancin kai kaza kaza ai ta kawo musu salo iri daban-daban dan dai a cire musu kunya a ce su fito su kafada da kafada da maza su yi gogoriyo duk abin da maza za su iya su ma za su iya ai kaza kaza kaza duk dan a cire musu kunya da an cire wa ƴa mace kunya to an bata al'umma gabaki daya babu sauran kuma alkhairi yanzu za ka iya ganin wato yarinya mace musulma bahaushiya mutumiyar katsina ko kano ko zariya ko sakwata ko kaduna iyaye da kakanni duka musulmai hausa fulani sai ganta tsirara tana rawa ana mata kiɗa a gaban kyamara ana ɗaukanta wai da sunan wai ta ma tana yin tiktok ba ta jin kunya ba ta jin tsoron kowa ba ta jin kunya allah ba ta tsoron mutanen garinsu to wannan yanzu me ya saura mata nan gaba kuma kullum kuma tana fatan wani Allah ya bata miji na gari ta aure ya za ta samu miji na gari in ma tsautsayi ya sa wani miji na gari ya aure ta to ba za a dade ba za su rabu domin ita ba ta gari bace in ma ta yi auren nan da shekara 30 yayanta sun taso akwai yaron da zai so a nuna mishi hoton wannan a ce wannan ce mahaifiyarka sai take budurwa yanzu shi kuma watakila Allah ramma ne ma da cin alkur'ani ko malamin islamiyya ko wani attajiri ko wani babban mutum mai daraja a ce kaga mahaifiyarka kuma account din nan na Twitter yana nan fa duk za a ci gaba da ganin su fa ko ka mutu ko kana rayu musamman ma wanda ya riga ya shuɗe duk sanda za a kalli wannan barnar zunubi fa za a dinga nuna masa ya ba cikin hadisi cewa duk wanda ya sunnanta wata barna duk sanda ake aikata ta mala'iku za su tashe shi ce mishi ka ga mummunar sunnar da ka sunanta tashi ka gani sai ya ƙara shiga cikin damuwa da bakin ciki a kabarinsa da aka musa abin da muke shukawa jama'a abin bakin ciki kuma za ka ga da dama daga cikin 'yan mata waɗannan ƙadangaren barikin birge su suke kowa tana so yara ita ma ta zama ta zama ta samu shahara ta samu ta zama mashahuriya kuma yake cewa celebrity ta zama celebrity din ta bugari ana ana ana nuna ta ana cewa ga ga ga fatihuntuwa misali Allah shi kyauta wa qala muhammad ibn hazim kira ya tsallake ko yace wa qala umaytu bin abi salt umaytu bin abi salt wani mawaki ne cikin mashahuran mawakan jahiliya amma bai da arziki wato matsiyaci ne bai da rabo ya riski musulunci kuma ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma hasada ta sa yake musulunta sai yadda ya fara da ya fara da shikenan ya tsufa har gidan shi ta rufe idan sa saboda tsufa shekara 120 a duniya lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji waka sai yace yace aslama shi'ruhu wa lam yuslim qalbu ko kuma a wata riwaya yake cewa in kada la yuslima kamar da yake cikin sahih muslim yace saura kiris ya musulunta in kada la yuslima ya kusa ya musulunta amma yake wai shi a tunaninsa a nashi wautar wai shi ma ya cancanta ya zama annabi ne dan me ba shi aka aiko ba to wannan yana shi musulunta amma gogin shi suna da kyau sosai akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zama aka karanta mai waƙar sa har har baiti 100 yana saurare kamar da yake cikin sahih muslim to shine yake cewa yana yaban ibnu jud'an ko tana mai magana akan shi jiya kawun aisha ne wanda mutumin kirki ne a jahiliya mai arziki amma shi ma bai musulunta ba yace a azkuru hajati am qad kafani hayauka inna shi matakal hayau wa ilmuka bil umuri wa anta qirmun lakal hasabul mu'affil mu'affal wa sanau yace a azkuru hajati ranka ya dade in fadi bukatata am qad kafani hayauka koko kunyar kamata isa ta saka gane bukatata inna shi matakal hayau domin kai ka shahara a cikin halayenka ana ambatan cewa kai mutum ne mai kunya saboda kunya ba a roƙonka ka hana wa ilmuka bil umuri wa anta qirmun kuma da yadda ka fahimci al'amura ka san sirrin rayuwa kai gogagge ne a rayuwa ka san ba zan zo gidanka ba sai inda bukata yace lakal hasabul mu'aththil lalle kana da dangantaka mai kyau mai tushe mai asali wasana'u kuma ana yaba maka wa qala muhammad ibn hazim wa inni لا يثنيني على الجهل والخناء وشتم ذوي القربى خلائق أربع حياء وإسلام وتقوى وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع وينفع عفوا يتي وإني جي محمد ابن حازم وإني لا يثنيني عن الجهل والخناء يتي والله أبن دكي هنا نيون ووتا الجهل أنا ووتا والخناء أبن دكي هنا نيون رشم متنشي وشتم ذوي القربى ko in zazzagi makusantana mutum ya mun laifi zan iya mishi wauta zan iya mishi zan iya karta mishi ar da ake cewa ko zan iya kuma nima na rama rashin mutuncin da ya mun khala'iqu arba'un wasu halaye ne guda hudu suke hana sai na tashi zan yi abin da bai dace ba sai wani hali ya hana sai na tashi zan yi abin da bai dace ba sai wani hali ya hana yace haya'un kunya na hana ni wa islamun addinin musulunci yana hana ni wa taqwan tsoron Allah yana hana ni wa annani karimun kuma saboda ni na san ni mutumin kirki bana bari in zama mutumin banza bana bari in zama mutum mara takawa bana bari in zama mutum wanda bai aiki da dokar musulunci bana bari na zama mara kunya wato wani ya zage ka yayi rashin kunya kakkara ma rashin kunya in wani ya ci mutuncin ka yayi rashin arziki kakkara ma rashin arziki sai ku zama duka marasa arziki kamar da annabi yake cewa wanda aka zage shi ya rama to wannan kowa ya zagi uban wani ko albadi azlam wala in sabartum la huwa khairul lisabirin ta da wahala sai Allah ya ce inna zalika min azmil umuri hakuri wuya gari saboda shedan ne dinga zuga ki yana cewa kai ki bari za a rena ki za a ce ke matsoraciya ce wallahi kake yadda sai ki ji kina ƙara turnukuwa a cikin zuciyarki sai kin amayar da abin da ke zuci kuma sai kin huce sai kuma kin yi nadama ala ba ki sani wannan labadi yana daukan bidiyon duk abin da ake saboda zamanin nan kowa dan jarida ne kowa daga gani dan jarida ne yace wa mithli qad yudarru kuma ni iri na wato mutumin da yake da kunya yake ya san mutuncin musuluncinsa ya san musuluncin takawarsa ya san shi mutumin kirki ne to irin wannan mutumin qad yudarru wa yanfa'u sai a cuce shi kuma ya rama da alheri haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa mutane wani yazo ya shaƙe shi ya ce a bashi wani aka ce shi bai taba rama abin da aka yi dan kansa ba in dai shi ka cuta nan bai taba ramawa ba sai dai in ka cuci addini ne zaka ga fushin sa Abdullahi dan Umar can da muke ambata da zu wata rana zamanin da Muawiya yake so ya nada dan sa Yazidu Halifa Muawiya yayi iyayen sa ga cewa ya ya ya gyara ma dan shi yanayin da ba zai samu matsala da shi ya samu ga bai zama sarki ba sai zo ya zo madina ya tara mutane ya musu jawabi ya nuna musu cewa lalle lalle dan shi ya kamata ya zama shine halifa a bayansa kaza da kaza da kaza to Abdullahi dan Umar da wasu cikin dattawan sahabbai a lokacin irin shi irin Abdullahi dan Zubair irin Husaini dan Ali da makamantansu Allah ya kara musu yadda duk suna wajen shi Abdullahi dan Umar da bai ma zo ba sai da yayarsa Hafsa ta je ta mishi ta kai tankiya ta ce lalle ka tashi ka tafi ana taron dattawan Madina bai kamata ba a ganka ba da ya zo ya ji manganin mu'awiya mu'awiya na ta kawo maganganu na siyasa da sauransu Allah ya ƙara masa yadda ya ce sai na ji zuciyata ta ɗau ɗumi na yi nufin in ya gama an tashi in ce mashi ƙarya kake yi mu'awiya kuma ka san ƙarya kake yi da kai da iyayenka da kakanninka kuna maguzanci ana musulunci nan zaka bayyana kai dan ka samu sarauta ka ce zaka yi kaza zaka yi kaza wallahi baka isa ba yace na yi tashi gaggame magana yace amma sai na tana yanzu da na faɗi wannan magana shikenan sai wuri ya rude wasu goyi bana wasu goyi bayan shi rigima ta tashi shikenan kuma har ƙarshen musulunci a dinga labarin cewa ni Abdullahi ina raba kan al'umma musulmi bayan kai ya hawo sai kawai sai na hakura da shi da kan shi yake bada wannan labarin daga baya kato wannan shine irin kunya din da nauyin da ake so mutum ya ji cewa koda an saba maka karka ce kai ma sai ka saba sai ka rama ai ta ziga ka shedan da makiya da da kawaye su dinga zage cewa wallahi kake yadda karki sake ki yadda wallahi kai wallahi in nace bazan yadda ba shikenan sai shedan ya halaka ki Allah ya tsare faslun fil nahyi anir riya faslun dake magana akan hani game da riya shine yin abu dan a gani a yaba ma wannan shi ma mummunar dabi'a ce wadda mutanen farko sun guje mata sun guje mata amma mu kuma binta muke ma tana gudu muna kamo ta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu aikin riya jama'a ai yafi komai sauki kaga mutum ya ce ga munan muna tawafi a mana addu'a to ai kai kai ne mai addu'a ai kai da kake bakin Ka'aba ko ga munan muna daukan harama ga mu azul hulaifa ga mu a kaza wani ma sallar dare fa da ake a cikin daki ba sai ya dauki cewa yanzu ga nan na tashi zan yi sallar dare sai ya sa status haba jama'a ai dole shedan ya ribace mu ko ka ce ba darriya kake ba gaskiya zai wuya a iya yadda zai wuya a iya yadda cewa kama abin da faɗa jiya ne ai meriya baya cewa jama'a ku shaida ni wane meriya ne baya faɗan haka amma yau da gobe za a gane cewa kai wani ba dan Allah yake abin nan ba Allah zai tona asirin ki a gane cewa duk wannan abin da kike ba dan Allah bane ah shi za Allah yake cewa la tudiru sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wala yu'minu billahi kar ku bata sadakokin ku da burace burace da da da gori da cutarwa sai ku zama daya da wanda yake ciye da dukiyarsa ba dan Allah ba kuma baya ma imani da Allah ran tashi alkiyama haka Allah yake faɗa da ire-iren su wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir shi sa yazo a cikin hadisin muslim Bukhari ma ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa daga cikin mafi alherin sadaka shine abinda ka bayar da dama har kuma bata san an bayar ba asali siffan munafikai ne riya jama'a shi yake da kyau ka kokari ka guje mata innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa ish khadi'uhu wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas siffa ce da Allah ya mallaka wa munafikai wala kuna illa qalila to da kana mumini yi kokari ka guje mariya daga cikin ambata mana amma bari mu faɗa mana kafin mu je wajen daga cikin abinda ya kamata ka lura ka tsorata ka gyara kai tunanin ko deriya kake ya zama idan kana cikin mutane kana yin ibada lahiya lau idan ko kana kai kadai ba ka yin irin wannan ibada kana jin ƙwazon yi a cikin mutane amma kai kaɗai ne baka jin ƙwazo kwata-kwata kamar da su munafikai ɗin aka ambata game da su in sun ga mutane su za su tsaya sallah ba su ga mutane ba za su yi wani yana sallah cikin mutane aka ba shi limanci to sai ya takura mutane ba amma shi kaɗai ne cap cap cap kawai ya gama to wannan alama ce akan anya ba riya nake yi ba kuka tambayi kanka anya ko dai riya nake yi wato shi wa'azi jama'a duk sanda aka yi mana mai kokari mu mu ci moriyarsa kar mu yi tunanin wani kada da rana fara ka ce ah wannan da alhaji wannan ya yi shine mai wannan sifa ah kai tukunna yi kokari ka ga bai hau kanka ba ka baka tunanin wani makwabcinka ko wani abokin hamayyarka ha ila yau mala yake cewa ruya an amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qala lil mura'i thalathu alamatin meri yana da alama uku yaksalu idza kana wahdahu kasala in shi kadai ne wayan shitu idza kana ma'an nas nishadi cikin mutane wa yazidu fil amali idza usniya alayhi in an mishi yabo sai ya ƙara wayan qusu idza bumma in kuma an zarge shi sai ya rage yana san yabo in kaga kana da san yabo kuma yabo na sa ka ƙara kamar yaro karami zaka ga yaro ai shi bai da matsalar riya bai ma boyewa ko yana so in yayi ayaba kuma ayaba zai ƙara to akwai kuma wani yanayi wanda zai zama ba ka yi da niyyar a yaba ba amma sai aka yaba to wannan ba laifi ba ne shi ne kamar da yake cikin hadisi cewa yadda ce da in Allah ya dada ka ya ƙaunace ka sai so ka da ƙaunarka a cikin mutane sai ka yi abin kirki kuma sai mutane su gani sai su yaba amma kai ka tabbata a zuciyarka ba su kana fata ba kuma kada wannan yaban ya sa ka ƙara ƙaimi don su ƙara yabo sai dai ka ƙara ƙaimi don neman yadda Allah ka yi ƙoƙari ko da suna yaba maka kan yaban ya zama shi ne abin neman ka da haka ko da ba sai dai kama ba za ka ji damuwa ba na fata mun gane wannan kuma akan ambaci istisna'at game da riya musamman ga ɗalibai ne koyan karatu mutum ne yana ba da hadda to dole ne ya iya yin shiga cewa ya yi abin da malamin zai ce e tabbas wannan haddar ta zauna ta wannan ba riya ba ne domin manzala sallallahu alaihi ya jiyo ubayyu na karatu ya tsaya ya saurara kuma da ya ganshi ya ce ubayu Allah ya saka maka da alkhairi karatunka da kai dazu ya tuna min da aya kaza da kaza da hukunci kaza da kaza yace ya manzo Allah ka saurare ce kware ko yace to ai da na san kana saurare la habbartukahu la habbartuka lahu tahbiran ai da na ƙara goge karatun da na ƙara can maddojin yadda zaka ƙara jin daɗi ka ce to ɗalibi na ɗin nan ubayu ya ɗau hannu to wannan baya cikin riya kana yi ne don ka gamsar da malamin cewa ka iya a mahallin koyon karatu kuma gane kan shaidan zai yi maka talbisi ka ce to ai shikenan ma tunda an ce riya ne ma ni na ba da hadda ma ko yaya ma kawai sai ne to me yasa ba za ka yi haka a jarabawa ba ma an zo ana jarabawa chemistry ita ma kada ka yi riya mana ba so kake sai ka tsage ta gaba ɗaya ba muna fata mun gane wannan ba faslun fi ta'affuf fasalin da ke magana akan ta'affuf shine kamewa gudun duniya yadda da kadan qala ash-sha'ir mawaqi yake cewa la tahsabanna al-mauta mautul mautal bila wa innama al-mautu su'alu rijali kilahuma mautun walakin idha walakin dha ashadd min dhaka bi dhulli suali la tahsabanna al-mauta mautul bila karka tsammaci mutuwa shine mutuwar jiki wanda zai riɓe a cikin ƙasa wa innamal mautu su'alur rijali wa innamal mautu su'alur rijali mutuwa shine ka dinga roƙo roƙon mutane to mutuwar zuciya ce kilahuma mautu su biyun da mutuwar jiki da mutuwar zuciya duka mutuwa ne walakin nan za amma waccan nan ta roƙo din nan ashaddu min zaka to ta fi tsanani fiye da waccan li dhilli su'ali saboda roƙo kaskanci ne a cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda zai yake roƙon mutane ranar alkiyama mutum ba zai gushe ba yana roƙo yana roƙo yana bara sai ya zo ranar alkiyama duka fuskar shi ta zama ƙwarangwal a filin alkiyama duk da ganin da fuskar shi babu nama babu fata ba nama sai dai kashi to alama ce da wannan maroƙi ne mai roƙon mutane a duniya wani ya zo ya roƙo manzo Allah sai sama ya bashi ya sake annabi ya bashi tace to shikenan wanda da ya san yana roƙo ya sani in kana da abin da zai ishe ka ka roƙa to fa wuta ce duk abin da aka yankan maka wuta aka baka ya rage ka karba ko ka bari da ka roƙo jama'a da bara da neman abin hannun mutane abin zargi ne babba a musulunci in ba ga wanda ya zama shi dole ba ba yadda ya iya amma wanda suka mai da shi sana'a din nan ko suke yi kawai saboda mutuwar zuciya da lalaci da san banza to wannan babu shakka suna ɗaukar kansu ɗaukakkiya ne wuta ake yanka musu da bai ce ya rage ka karɓa kaɗan ko karɓa da yawa na jin kowa a cikin ya taɓa jin labarin wani mai bara ko wani mai kaza da ya mutu aka samu dubban kuɗi a mara shi ko a ma'ajiyar shi ko ka ji mutum ya tafi Legas yana bara a nan kuma yana da keke nafi wajen talatin ana mashi haya da su kuma shi mabaraci ne a Legas yana kwana a ƙasan Marin Beach ko Omalandi ko ina ne akwai su da Fatakwal da Enugu da ina ne har ya zama wani identity namu na Hausawa cewa mu Hausawa mabarata ne wani zai musulunta kamar da malamin Mal Albani na Zaria Allah ya gafarta mai kewa mu labari wani mutum zai musulunta dan boko ne babba sai ce to amma dan Allah shi ya da sharadi dan Allah a taimaka mai ce me ya sharadi ce shi yayin shi baya so su bara saboda an ga mai inda ya musulunta waɗannan yaran dole ya bada su a kai su bara ce a ai ba dole bane haka suke dauka ya baka yake cewa matukar yaran mu suna bara alaba ku mu samu abun miya a gidan birni da na ƙauyuka da cikin makarantun tsangaya suka yawo da fatar bunsuru babu shakka sai mun sha wuya matukar da musakai barkatai da makaho ko kuma kauniya birni ƙauye da garuruwa duk suna yawo Najeriya kai bahaushe ba shi da zuciya za ya sha kunya nan duniya har lahira masu ya sha kunya inda yana wannan yake wallahi mun mai da bara sana'a to an hana bara amma kuma mu ji wannan mu kuma sauran mutane an hana kuma in han an roƙa ka ki bayarwa kaga annabi ya, ya kare ko ina kenan kai kakka roƙa in ko har ka roƙa ko kuma kar ku hana to yanzu baran ake kuma ba ma bayarwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar ma dai aji irin baran ta masallaci fi sabilillahi to za a yi tayyifa a rasa sai dai in Allah ya taimake mu wani alhaji ya zo ko wani mai kirki ko wani dan sauran mazan jiya ya dauka ya bayar a karasa aiki masallacin nan amma dai da fi sabilillahi ba za ka karasa ba kowa sai yayi tayammamul khabisa minhu tunfiqunahu wa lastum biakhiri sai ya nemo mara kyau wata kodaddiya 20 sannan zai bayar kuma kowa da za a caje shi wallahi wani miliyoyi ne a jikin shi a aljihun shi ko a account din sana nan da kudi char inda zaka gane wato muna da matsala jama'a yanzu da za a zo a yanka wani sabon layout anan a ce ga sababbin filaye mutane za su siya su ta gina gidaje in ka dawo bayan shekara biyar kaga kawai sai dai kaga kusurun rasiyat kawai benaye ne abin nan mansions ga sanan iri daban-daban kuma kowa da ya gina nashi bai nemi taimakon kowa ba bai zo masallaci jama'a taimaka min zan gina gida ba yana da karfin da zai gina kayansa ya kuma gina kuma ka je ka gani dole ka sa albarka amma filin da za a ware a wannan layout din a ce to wannan na masallaci ne sai ga an bashi shi kuma ba a gina ba shi kuma duk za mu haɗu ne mu ɗan anguwan mu gina amma mun kasa sai an shekara shida shekara bakwai da kyar samu a sa kos uku nan kos biyar can ana na ata neman fi sabilillahi an rubuta account an sa yan kwamiti an je neman taimako a gun chairman an je neman taimako a gun dan takarawa ne wani rabuwa da duk ba a samu ba an je Abuja an je Lagos an sa a Ausal TV duk shiru da kyar za a hada rabin miliyan haka za a zauna a masallacin nan kowa ba ma jin kunya Allah duk mun yi gidajen mu mun kasa yin na Allah waɗanda za mu bar su su lalace wanda kuma Allah ya ce annabi ya ce Allah bai gina mana gida na janna mun kasa gina ba wallahi haka ake a dukkan garuruwan sai in an samu wani ɗaya ya fita zakka ya ji ya samu kuɗin shi wani ma ba a san ko na halal bane ko na haram Allah shine mafi sani shine zai zo kawai ce to a bar shi kawai gina masallacin na ce ai a CBN yake aiki ai wani tsohon kwastam ne ko wani wani mazaunin London ne mu ne fa za mu ci moriya abin shi ba zai ci moriya abin ba don shi bai sallah a nan wataƙila ya zo so ɗaya ko so biyu ya zo sallan layya ko ya zo an yi mai rasuwa sannan zai zo garin nan haka ma idan aka gama gina masallacin idan lantarki ya lalace sai a ce a buga mai waya ko a je a kira pnsa jama mu wanda irin al'umma ne mu idan ka je ƙasa yarbawa ba haka suke yi ba in ka je ƙasa yarbawa za ka ga kowane masallaci duk mutanen da ke sallah a masallacin to suna da abin da suke biya na kudin kula da masallacin eh za a biya albashin liman za a ajiye asusu a bada scholarship ga yayin talakawa da marayu na masallacin sannan za a kula da masallacin daga aljihunsu za ka suna ji cewa masallacinmu ne aikinmu ne kamar yadda kowa ke kula da gidan shi kowa da ya gina gidan shi yana jiran wani ya bashi kuɗin maintenance kuɗin cefane kuɗin biyan wuta kuɗin biyan ruwa kuɗin ba wanda yake jiran wannan to ya zama gina masallaci jama'a ba mu ba za mu iya kula da shi ba mun kasa ginawa mun kasa kula da shi wannan gaskiya aibi ne a cikin al'ummarmu kuma ya kamata mu gyara masu kuɗi babu shakka sun fi kowa cancantar su yi hidima wa addini tunda suna da fadlu suna da ƙari amma matalakawa kar mu kasa sahabbai haka suke masu kuɗi su kawo wani ya kawo duka annabi ya karba wani ya kawo rabi annabi ya karba wani ya kawo duka annabi ya ce aje ka rage ma iyalanka wani kuma ba yi da shi ga baki ɗaya sai ya kawo dabino cikin tafamu shi ma sai a karba iya abin da zai iya kenan wani bai da shi bai da dabinon sai ya dinga kuka ma to da Allah ya bada labari da suka zo ya ce la ajidu ma'amilukum tawallu aynun tafidu min ad-dami hadanan Allah yajidu ma yunfiqun suka zo dan Allah a taimaka masu zasu je yaki ba su da abin hawa annabi ya ce ba ni da abin da zan ba ku suka tafi suna ta kuka sayyidina Usman mai kudi ya ji labari ya je siyo abin hawan ya kawo musu zaka tabbas masu kudi sa da mas'uliya fiye da sauran talakawa amma fa talaka ya gane wannan bai nufin kai ba za ka nemi aljanna ba sannan kuma kana da dubu daya ka kasa ba da naira 100 10% to karka zargi mai miliyan ɗaya dai kasa ba da naira dubu goma shi ma 10% ɗin shi kenan in kana da miliyan biyu ka kasa ba da dubu ashirin karka zargi mai miliyan ɗari biyu da kasa ba da miliyan biyu irin laifin da kuka yi ɗaya ne fasin da ɗin duka ɗaya ne karka zarge shi ka ce a alazan nan ba su da kirki wallahi kai ma kana cikin marasa kirki eh hukuncin ku ɗaya da haka jama'a mu kula roƙo ba kyau ba kyau roƙo sai in ya zama dole shine abin da ya zama maka ka shiga cikin kunci baka da abin da zaka ci ko kuncin rashin lafiya ko matafiyi ne kai guzurinka ya ƙare ko bashi ya ya ya ya ya maka dabaibayi kana so ka fita daga cikin bashi to wannan suna iya halasta maka roƙo har zuwa san da zaka fita daga wannan larura da zaran ka fita kuma bai halasta ka ci gaba da roƙo ba bai halasta ba kai kuma wanda kake da wani abu a hannunka in dai aka roƙe ka to shari'a ta ce maka lallai sunna ce mai ƙarfi ka bayar ɗin don ka bayar Allah ka ba Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa faslun fit tahdiri min zulmi babu da ke bayani akan wato tsoratarwa game da zalunci mugunta الظلم ظلمات يوم القيامة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دعوتان ليس بينهما وبين وبين الله حجاب wasu wato addu'o'i guda biyu tsakaninsa da tsakanin Allah babu shamaki da zaran an yi su Allah yake karba da'watul mazlumi wa da'watul mar'i li akhihi bi dhahril ghaib Allah ya isa ita ce da'watul mazlum da kuma da'watul almar'i li akhihi bi dhahril ghaib addu'a da zakai ma dan uwanka a lokacin da baya an aje mala'ika wanda ya dinga cewa kai ma Allah ya amsa maka irin wannan bukatar da ka neman ma dan uwanka al-ihsanu wa fi'lul khair bayani akan kyautatawa da kuma aikin alkhairi ƙala hakimu bin hizam hakimu ɗan hizam rahimahullah hakim da shi da abu zarin sa daga cikin mutane da ake buga misali da su a wajen ƙana'a abu zarin ɗinnan yana da wata falsafa cewa shi bai kwana da komai duk abin da ya samu da zaran ya ci ya sha sai ya sadaka da shi hakimu kuma tun da allah annabi ya ce mishi kar ka sake ka roƙi kowa komai da abin da za ka roƙa ka roƙa a wajen allah to hakimi ya zama hatta bulala da yake rikewa in ya haura kuma in ta fadi bai ya ce wani don Allah mai komuni sai dai ya sauka da kanshi ya dauka abinda ake rabawa na fansho da gratuity masahabbai in aka raba aka kawo mai nashi sai ce shi baya so shi a bar shi kawai Umar yayi yayi da shi yake karba har sai da Umar ya yana ce yana addu'a yana cewa jama'a yana kira mutane jama'a ku sheda in an je lahira kada hakimi ya kama ni da haƙin shi ku sheda jama'a na bashi yake karba ku sheda to shi ne yake cewa ma asbahatu yawman wa bibabi talibu hajatin illa alimtu annaha min minanillahi azza wa jalla alayya ban taba wayan gari naji an ce ga wani yazo neman wata bukata a wajena ba sai naga wannan a matsayin cewa alhamdulillah Allah ya muni baiwa wa ma asbahatu laysa bibabi talibu hajatin illa alimtu annaha min almasaibi allati as'alu Allah al-ajra alayha in ko na wayan gari aka ce babu wanda yazo neman kuma a wurina to na san ranar na shiga jarabawa kuma na fata Allah ya bani lada a cikin jarabawa shine wani cikin magabata wani ya roke shi ya taimaka mai bayi da shi sai ya fashe da kuka sai ce a Allah gabata malam kai da aka kai da kake cikin wadata ni da nake cikin bukata ban yi kuka ba sai kai yace to ai kukan da nake shi ne yanzu wani ya tsammanci alheri a wurina har ya zo nema a wurina kuma banda abin da zan bashi shine nake kukan takaici wato a zo a roƙe kan ma ana sa ran kai na kirki ne kenan an maka kyakkyawan zato to da karka kore su ka ce kullum ku dinga zuwa neman taimako ni kadai ne mai kuɗi a garin nan a kai kana cikin wanda ake maka fata alheri ake nuna maka hanya alheri to da bai da shi sai ya ta kuka ya ta kuka yana jin damuwa to haka mutanen da suke eh da haka jama'a wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila taluka wannan ayar ansaru suna cewa da su take saboda su ne suka dinga ciyar da dukiya suka dinga ciyarwa da musulunci ya samu karfi sai wata rana suka yi shawara cewa to alhamdulillah yanzu muna ganin mun iya ba musulunci abin da yake bukata bari mu koma mu ci gaba da harkar noman mu dama manoma ne noman dabino da inabi shine Allah ya ce ku ci gaba da ciyarwa don Allah kar ku jefa kanku cikin fitina cikin halaka me halaka janye hannunka daga tallafin da kake bashi musulunci ka ce to daga yau na dina to ka fada halaka as-sabru 'ala al-adha wa mudaratin nas bayani akan hakuri da cutawan mutane wa mudaratin nas mudara shine iya zama da mutane eh ka iya takunka wajen zama da mutane banu isra'ila jama'a sun yi hakuri da fir'auna kamar da muka ambata sai da Allah ya musu maganin shi ha Allah ya bada labari wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasma'u fir'aun wa qaumuhu ma kanu ya'rshu Allah ya ce banu isra'ila sun sha wahala sai da Allah ya cika musu kalmar su ta alkhairi against fir'auna fir'auna nan fa kashe su yake ƴaƴan su ya raya wanda ya ga dama ya cuci wanda ya ga dama ya zalunci wanda ya ga dama shekara da shekaru yana wannan zaluncin su kuma ba su samu halin su mai riot ko su mai tawaye ko su mishi addu'a alatsi ne ba su dai sun haƙura dai Allah ya jarabce su da shi har Allah ya yi musu maganin shi wani cikin magabata da aka zo aka ce Allah gafarta malam hajjaju yana zalunci ba za ku fito ku yi magana ba ku fito ku ku tsine mushi ya ce ku yi haƙuri yadda banu Isra'ila suka yi haƙuri sai Allah ya muku maganin shi ya musu maganin Fir'auna kamar yadda kaga mun ba ma so a ce mana mu yi hakuri ba ma ma san jin kalma hakuri yanzu kwata kwata duk wani hadisi da yace ayi hakuri da zaluncin azalimai mu yanzu ba ma san jin shi ce a wala dai ne mu fassara da za a wadi sannan to dai Allah ne ya faɗa manzon Allah ne ya faɗa cewa ayi hakuri idan Allah ya jarabci mutane da shugaba azzalimi Anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mu gab da mutuwarsa yace ya ku ansaru a bayana za ku ga san kai annabi ya musu bishara za ku ga za a muku san kai za ku ga ababen kyama da yawa ya ce amma ku yi haƙuri har ku gamu da ni a tafkina ana sai ce da zarabawa ta dosin man kasa haƙuri yana ishara zuwa ga harra waka aka harra da aka yi wanda mutanen madina suka yi fito na fito da wani sarki wanda mugu ne shi ma shi kuma ya ɗanɗana musu azaba a kakkashe su anas an kashe mishi ‘yan uwa da yawa a cikin wannan yakin to shine ya shiga cikin takeici a sai da aka dinga zuwa musamman daga Madina da Makka ana zuwa har Basra ana mishi ta'aziyya an kashe mai yan uwa da yawa a ciki to shine yake cewa kun ga abin da Annabi ya faɗa mana yace mai hakuri muka kasa hakurin domin shi shugaba azzalimi muka hakuri da shi ba ku ne za ku ƙara shiga cikin kunci bai da kuke ciki Allah ya tsare mu kuma dama Allah ya faɗa cewa latulawunna fi amwalikum anfusikum wala tasma'unna min allazina kafaru utul kitabu min qablu allazina kafaru adan kuna da zai ashirku azan kafira za ku ji abu mai yawa daga bakinsu mara daɗi da kafirai da mushirikai da sauransu ko Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku sai ku haƙuri ku bi Allah da haka haƙuri ake jama'a ƙarshe shi ne Allah yake cewa inna zalika min azmil umur wannan haƙurin da za ku yi fa yana da wahala Allah shi kanshi ya jinjina cewa haƙurin yana da wahala amma ya aka iya sai haƙuri in mutuwa ta zo ba haƙuri ake ba akwai da ya sai ce kata ɗauka babu to haka in wata jarabawa ta zo to haƙuri ake kuma Allah zai yaye inda an yi haƙurin an bi doka Allah an bi abin da Allah ya ce ina ganin za mu saurara a nan saboda lokaci da ya ƙure sai Allah ya kai mu a turmi na gaba wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi